ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 28 كوتا المحرم هجرة مايكي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram adillatul ahkam muna cikin kitabul jihad haka ne ko wani hadisi ne za mu tashi kashi ana abin sa'id al-khudri ne ko kumalan ya ce wa ana abin sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga abu sa'id al-khudri yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace asabna sabaya mun samo mata waɗanda aka kamo su a wurin yaƙi su ake ce masa baya jam'u sabiyu ne sabiyu shi ne wato wanda aka kamo a wurin yaƙi to mun samo mata da yawa da aka kamo su wurin yaƙi yau ma'autas a ranar autas ranar da aka yi wani yaki wanda yake ce ma autas autas wani kwari ne da ke cikin gidajen wasu kabila da ake ce ma hawazin kabila ce daga cikin kabilan larabawa to a cikin kwarin gidajensu wurin ake ce ma autas lahunna azwaj su waɗannan kamamun da aka kama wurin yaƙi suna da maza ma'ana matan aure ne amma a wurin arna maguzawa to da aka kara aka yaki da su aka ci nasara a kansu kaga an kwace masu mata kenan matansu sun zamanto bayan musulmi fataharraju shikenan waɗanda aka raba aka ba waɗannan mata ɗin a matsayin ganima sai suka ji tsoron kusantar waɗannan mata ɗin saboda mi saboda suna da mazaji fa anzalallahu ta'ala sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanu sai Allah ya saukar da wato haka nan Allah ya haramta muku mata masu aure sune al muhsanat wannan wawu din atafi ce akan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum har zuwa ƙarshe ba na shi wa hurrima alaikumul muhsanatu minan nisa'i kuma an haramta muku mata masu aure mana mace tana da aure haramun ne ta kare yin wani aure sai idan mijinta na farko ya saki ta ba a yin aure a cikin aure ko da ba ta so aka mata aure to ya tabbata don ba ita ke da kanta ba illa ma malakat aymanukum sai dai matan aure waɗanda kuka samo su ta hanyar ganima ko kuka mallake su da hannun dama ma'ana kuka maida su bayi banda su amma mace wadda take da aure sannan kuma babu dalilin da zai sa ta zama matarka to haramun ne gare ka ta zama matarka shine ma'anan aya ne to sai Allah ya saukar da wannan akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi dalili ne akan cewa idan aka kamo mace wurin yaki ko da tana da miji to aurenta ya lalace idan aka kamo ta wurin yaki tana mushrika tana arniya ko ba kitabiya ba yahudiya ko ba nasariya sai yaki da ita da musulmi mutanen da suka yaki da musulmi aka ci nasara aka kamo ta wurin yaki to aurenta ya mutu aurenta ya lalace muna ganewa ko mana babu aure sannan kuma hadisi yana nuna halaccin wanda ya mallake ta ya kusance ta koda bata musulunta ba koda tana matsayin arniya tunda ya mallake ta to ya halitta ya ainihi abin da yake yi da matashi da ita ba wai sai ta musulunta ba ba sai ta shigo cikin addinin musulunci ba ko ba sai an ce ta musulunta ba da zaran an mallake ta shikenan an mallake ta kuma an mallaki jin daɗi da ita da duk yanda ake jin daɗi da mata aure to ita ma ya halitta ai da ita Allah ya sa mu dace wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal an karbo hadisi daga abdullahi da umar Allah ya kara masa yarda yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika sariyatan tawagan yaki abinda ake ce masariya shine kamar mayaka sai ta su dubu kaza to sai a ɗebi sariya tana farawa ne daga 100 zuwa 150 zuwa 500 tun daga 100 ana ce mata sariya har abin da ya sama har zuwa 500 ma'ana kamar sojoji ne su ta su dubbai sai su je su yi sansani wani wuri to yanzu suka ji labara ko sai yan daba ko su tsagera ko sai yan tawaye wani gefe sai a ce kamar mutum 100 ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu ko ɗari uku ko ware ku je ku yi maganin wannan shekartakar da ake wuri saura kuma masu yawan duk suna nan to wannan yan jama'a din daga cikin sojoji dubbai da za su yi ta su yi maganin wata hitsara wata shegantaka da ake wani wuri ko rashin ladabi su ake ce ma sariya sa'annan kuma sariya ba a kiransu da wannan sunan sai idan sun hita da daddare wannan sojojin da za a warewa su je su yi yaƙi su je su yi maganin waɗansu ‘yan tsagira haka waɗansu ‘yan daba to in sun yi ta da daddare sai a ce masu sariya idan da rana suka yi ta kuma sai a ce masu sariya in da rana ne sariya in da daddare ne kuma sariya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki wata tawaga ta yaƙi wanda mutanenta daga ɗari zuwa ɗari biyar ne wa ana fihim abdullahi da umar yace kuma ni ina cikin su qibala najdin a wajen najdu ina ne najd ha ina ne ha gabacin makka shi ake ce ma najd gabas ga makka har zuwa abin da ya ce babban birnin saudiya na yanzu riyadh nan ake ce ma najd to can wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ya tura mu ma'ana gabacin ina kenan gabacin madina wa ana fihim qibala najd a wajen najd fa ganimu sai suka samo ganiman ibilan kasiran raqumma masu yawa fa kanat sumanuhum sai rabon kowa cikinsu ya zamanto itnai ashara ba'iran raƙumi goma sha biyu an sabon raƙuma da yawa kowa sai da aka baya raƙumi goma sha biyu wani filo kuma aka ƙara masu ba'iran ba'iran raƙumi guda-guda nawa nawa kenan sha uku uku kenan suka zama mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wato wannan hadisi dan wannan hadisi yana ba da labarin wato a an je wannan yaki an samo ganima da yawa aka raba ma kowa guda sha biyu to kuma akwai abin da ke cikin wannan hadisi shine bayan an yi raban ganima an ba kowa raban shi to akwai kuma ƙari wanda ake ce ma naflu wanda Allah ta'ala ya bude suratul anfali da shi kuma shine ma'anar al-anfali din kare-kare da za a yi ma mayaka yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul suna tambayaka dangane da kare-kare da in an raba ganima za a kara ma mayaka bai hukuncin shi Allah ya ce qulil anfalu lillahi war rasul kace musu kare-kare na Allah ne kare-kare na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anan wa nufilu aka kara musu ma'ana aka yi musu amfal muna ganewa ko to hadisi dalili ne akan cewa lalle idan an raba ganima to akwai al'amfal akwai kari da ake malamai sun yi sabani sai an raba ganima ake yin kari koko tun ba raba ganima ba ake ba kowa sannan an zo an raba kuma kowa an ba shi ganima shi wasu suka ce sai an raba su kuma suka ce a gabanin a raba hadisi ne bai nuna mana ko dai ciki ba saboda kenan da yadda aka yi yayi saboda haka kenan hadisi dalili ne akan ya halitta in an raba ganiwa amma ba raba ba shugaban yaki ya kakkara ma ya kakkara ma mayaka ya kara ma kowa abin da yake ganin ya dace da shi saboda haka kenan wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihi kara ma wato mayaka idan suka samu ganima bayan an raba an ba su tasu an ba kowa raban shi na yaki kuma sai a ƙara raba kowa saboda abin da aka raga wallahu ta'ala ala wani ayyau da an rawaito daga gare shi shi abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda qala yace qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawma khaybara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabo na ganima ranar yakin khaybar yaushe aka yakin khaybar shekara ta bakwai shekara ta bakwai aka yakin khaybar dawa aka yakin dawa-dawa aka yi yaƙi. Na'am? Na'am? Na musulmi da Yahudawa aka yi yaƙi. Yahudawan Khaibar. Khaibar wani, wani gari ne wanda yake da albarka, wanda yake da fadamu, yake da gonaki, kayan marmari wurin. Wuri ne mai kyau, wuri ne mai gonaki sosai, noman rani, da noman damuna duk wuri ne mai kyau yana karba wuri ne kyakkyawa yahudawa suke zanna a wurin sai aka babata da su da musulmi sai musulmi suka ci nasara a kansu cikin ragowar yahudawan da suke zanna wurin wannan mazala bai kora ba saboda kirkin manzala ya bar su zanna kuma suka suka kama hatsabibanci da rishin arziki wurin duk da an bar su an nuna masu karama an nuna masu kirki an nuna masu nagarta da mutunci amma duk basu kalli wannan ba suka ci gaba da cutar da musulunci to aka je aka babata da su aka ci nasara a kansu kuma duk da haka nan bayan manzala ya ce su tashi su bar wurin suka duka suka roki manzala dan Allah ya hakuri a bar su su ci gaba da zama wurin su zamanto yan ga aikin wurin su ne ma'aikata su ne manoma su za su gyara da amfanin wurin na kayan noma da kayan rani duka a zangi sallamarsu mazala ya ce ba lahi ku zanna saboda kwaɗayinsu musulunta amma duk da haka nan ina za su gani ba yahudi to a wannan rana da aka yaki na khaibar an samu dukiyarsu masu mai tarin yawa to manzala sallallahu alaihi sallama ya raba ganima lil farasi ga doki guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da sahabbai rabo guda biyu walil rajuli wanda yake kasa kuma bai tai da doki ba sahaban sai a baya rabo daya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal lafzu lil bukhari lafazin imam al bukhari ne wali abi dauda riwayan abu dauda kuma asama li rajulin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada rabo ga mutum daya wali farasihi da doke shi thalathata ashumin rabo uku rabo bi na doke shi rabo daya na shi ko sahabaini li farasihi rabo bi na doke shi wa sahaban lahu rabo guda kuma na shi wanda yake saman dokin wannan hadisi ya nuna cewa duk wanda ya je wurin yaƙi bisa abin hawan shi ko raƙumi ko jaki ko doki to saboda wahalar doke shi ko abin hawan shi sai an baya rabobi na wannan doki shi ma a baya raban shi guda wanda ya je kasa kuma rabo guda za a ba shi muna ganewa ko wanda ya tafi kuma da da doki guda biyu ba shi nawa za a ba shi wanda ya tafi da doki biyu malamai suka ce doki ne za a ba sai shi ma dokin guda an an yaƙi saman shi ba don kaji da doki ka karme bai komai bana daure dan san a ba a bayar rabobi a bayar rabobi kuma kai ba a baka rabobiyar kenan sai in ya yawata cikin hilin yaki an haushi an yi sukuwa da shi an yi kai da kawo da shi an fatattaki kafarai da shi to shi ma sai a baya raman shi guda biyu amma ka je da shi ka daure to haka za ka dawowa da shi la sama lahu wala nasiru baya da komi ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya je sama abin hawa annabi alaihi salatu wassalam yana ba abin hawa rabo biyu saboda wani wannan abin hawan sa'annan kuma wanda ya tai saman shi shi ma ana ba shi raban shi wanda ya tai kasa kuma riba kaga wani kasa yake tafiya sai ya ce mai nisa fa ta kai kilo 70 kuma ta wuce kuma kilo 70 mutanen da ba ta da wahala ba su jin wahalar ta kasa kawai sai ya mutum ya na je in dawo ba na kamar daga nan zuwa ake kawai sai mutum ya ce ya je ya dawo mutanen da ba su ganin wahala ba ba ma wai shekara 60 70 da suka wuce kadai ba ma wannan zamanin da nan shekara 1400 da wani abu ne shekara 70 60 da suka wuce mutane ba su ganin wahalan daya kamar daga nan zuwa gidan rinji zuwa gaban gidan rinji kuma sai mutum ya tafi kawai kama abin nan ita sai shi ba to in bai ba haka ya zai baya da kyakki baya da doki baya da rakumi dole sai haka nan ba mota mota guda ta zo ta doki mutane to kuma kayan ka kara ganin wata sai wajen sati biyu ko sati uku ba ta kara dawowa zan kaga mota da sai kayi watanni ba kara ganin wata ba ka ka ta tsaya jiran mota da kayi ne kana ta haya ka kwana ka dan kara yan awoyi da safe ka kai sai inda zaka ci kabale mutanen da dada saboda haka wani kasa yake tahiya ya tai kuma a bashi rabon shi amma rabon abu dai za a bashi ba rabu bi za a baya ba wallahu alam wa an ma'an ibn yazid qala an karbo daga ma'an dan yazid shi ma'an din nan dan yazid da shi da baban shi da kakan shi huwa wa abu wa jaddu sahabiyuna yana da hadisi a cikin riyadu salihi na farko haka ne ko shi ne wanda baban shi ya ɗauko zakka da duhun masallaci yana nafila ko yana zanne baban shi sai ribin wani mutum ne sai yaji wurin shi zakka ce yadda sai yaji wurin ɗan shi wannan ma'an ya yaji ta shi bayan ya tashi sai ya ɗauka shi ma bai san wa yaji ba da ya ɗauka sai sai shigo gida da ita sai uban ya gani sai ce na ka samu ko yace a ina zanna masallaci aka aji mare sai ce ai ni na aji da na san kai ne da ban aji kawo ta sai ce a baba yace ka bani baba ai shikenan yace a baba ya zani kana da nan baka zakka yace a tunda ka aji Allah ya baka ladan zakka ka ni kuma na karba aka yi aka yi ce wallahi baba yana da bukata kawai sai je wurin sai ba ya gaya ce to mu ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi yadda aka manzo Allah ya ce laka ma nawaita ya yazid wa laka ma akhadha ya ma'an manzo Allah ya ce kai yazid niyyarka ta tabbata wurin Allah ka samu niyyar zakka kai kuma amana da da aka yaje ta wurin ka ka dauka ta ka ci aini saboda haka kenan da mutum zai ɗauki zakka ya ba wani mutum bai san kowane ne ba ya dibin mabukaci ne sai daga baya gan shi sai da ka ɗauki zakka ka dunkula ma mutum ka gan shi a bayan ka rabu da shi ka ɗan kewaya ka sai gan shi ya guda wata wanda shi sabuwa za ya hawa kuma ka gan shi shi ne ɗin kuma ya karba wace gaba shi ba ka cewa ba ka ci kuka ce kai ba ni kuɗi na kai kama ni ni kuɗi na ba ka zaka ka ba ni kuɗi na shi kenan ta yi ka sauki sai lallaba shi za ka yi dan Allah ka bani wallahi ban san ni ban san na azu kai mabukaci ne sai lallaba amma ba ka cewa ba ka abinka ya riga ya karba kuma ta zo hannun ya kuma ta zama tashi ga wannan shi ne ma'an shi ne aka ce da shi da baban shi da kakan shi duka sun je yakin uhud da yakin badar dukkansu ba ta wa samun cikin sabai wanda da ɗa da uba da kaka suka je wurin yakin badar ba ba su ba wannan kar ya ishe su balala qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa la nafla babu ƙari akan ganima da aka raba, illa ba da alkhumusi, sai bayan khumusi, mana sai bayan an raba an kasa ganima gida biyar, an dauki kashi ɗaya, an bawa, an raba ma bayan Allah, sai bayan an yi wannan, sai bayan kasa ta biyar, an raba ma kowa ya so kuma abin da ya rage, to sai aka kara ma mayakan da ake so a kara ma, ko a kara ma kowa gaba ɗaya. rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad wa abu dawud da abu dawud a cikin sunan wa sahahu tahawi malam tahawi kuma yace hadisi ne ingantacce tahawi malami ne daga cikin malaman da suka rasu nan da shekara 1146 ko da 26 nake son cewa 1100 da 26 ya rasu shekara ta ɗari uku da ishirin da ɗaya babban malami ne cikin manya-manyan malamai daga cikin littafin shi akwai al'aqidatu fahawiyya wannan karami ne wanda yini ɗaya ma kana iya haddace shi in tana da kokari karamin littafi ne bai kai girman salulan nan ba in kana so yini ɗaya ma sai ka daga sai zuwa magariba zai ka haddace shi to amma yana da gunguma gunguman littattafai yana da littafin da yake bayanin hukunce-hukuncen Ƙur'ani, da ayoyin da suke magana kan hukunci na Alƙur'ani, tun daga tsarki, alwallah, sallah, zakka, hajji, azumi, saki, aure, kasuwanci, duk ayoyin da suke magana kan hukunce-hukunce, yana da guma-guman littattafai da ya rubuta kan ayoyin da ya masharhi. Kuma yana da mushkilul asar, hadisai waɗanda suke da rikici, irin waɗanda yanzu mutane suke tarauka suna hiddowa suna ci waɗannan hadisan ƙarya ne, biya masa sharhi. Duk da za ka koma ire-iren littafin shi za ka samu sauki. Duk da yake waɗanda suke ɗauka hadisan suna ƙaryatawa, dama ba su yarda ba, sa'an nan kuma ba su neman wani bayani. Ba su buƙatar wani bayani, shi yasa suke cewa ƙarya ne. Amma duk malamai sun riga hadisan ba su da rikici, amma saboda akwai mutane masu ƙaramar kwakwalwa. yakin nan ce kamar ta sabro take to shi yasa sai suka yi gauga suka tattara duk hadisan suka yi musu bayani in kana iya karanta sai ka je ka diba an baka ya sai ka dauka ka yi wurin malamai su gwada masu karanta masu fassara ma abinda malamai sai su kawo wannan hadisi su kawo wannan da hadisi su kawo su buga su shi kaga wannan zahirin sai yana nuna suna walwala junansu wani ya karyata wani amma a hakika kowa yana gaskata wani ne yana da wannan littafin shi ma babban littafi ne yana da mujalladai da yawa mana dai malami ne daga cikin manya-manyan malamai kuma mazhabin shi mazhabin hanafiya ne hanafiya yake ba malikiya ba to ya inganta wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce saboda haka hadisin yana nuna wato cewa ana ɗaukan nafila a bada mana ƙarin da ake ƙara ma mayaka ana ɗauka a yi ne bayan an raba khumsi wanda Allah ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqan yawm al taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir to bayan an yi wannan abin da aka raga aka raba ba mayaka saura kuma sai a kara musu shine ma dan wannan hadisi وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال أن كربا حديث دقى حبيب بن مسلمة الله يكارى مشير دا قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نالرتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم naffala rubu'a fil bad'ati Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara wato rubu'i a cikin me ma'ana ya ba da karin rubu'i a cikin abin nan farkon tahiya shine fil bad'a wa thulutha kuma ya kara sulusi fil raj'ati a cikin wurin komawa ma'ana irin waɗannan sariya ɗin da suke tafiya tawagar yaƙi mai yawa ta sai kuma a ware wata ta shiga wani wuri ta yi in za su tahiya sai a ba su rubu'i na halicci manzala ya ba su rubu'i in sun dawo kuma cikin wannan tawagan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su sulusi haka in sun hita abin da ake nufi kenan rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi wa sahabu bin jarud ibn al-jarud ya inganta wannan hadisi wa ibn hibban da kuma ibn hibban wal hakim da kuma imam al-hakim duka sai inganta wannan hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kara masa yarda bala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yunaffilu ba'd man yab'athu yana kara ma sashen wanda ya tura mina saraya daga cikin tawagogi waɗanda suka yi tafiyar dare saraya jam'i ne na sariya ba kowa ba ke na annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba yana ba sashen wanda ya wasu daga cikin waɗanda ya tura wurin yaki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara musu bi anfusi muka kawo nan su khasatan su kadai siwa banda ismati ammatil jeshi raban da aka yi ma sauran mayaka bayan an raba ma sauran mayaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaban wasu cikin mayaka ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokari sun yi ba da ƙoƙari sun yi kassara mayaka sun yi kashe su sun yi kashe kafirai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara musu ko kuma taƙila annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka ne saboda kawai ya ga ya dace ya kara ma wasu ya ta kara ma wasu muna ganewa ko abin da yake nunawa kenan ya nuna cewa akwai halaccin wato a kara ma wasu a bar wasu idan aka kara maka kakkai dibin cewa kai wanda ba kara ma kai kuma da ba kara ma kakkai dibin an cuce ka ko wani abu to abai dai suna hakuri da wannan abubuwan ba su damu da shi ba to haka ya kamata cikin rayuwa idan muna zanne tare da mutane dan an baka an ba wani ba baka ba kakka da ka kai zuciyarka ne su wannan ba komi bane wadan kuna tare kuna wani aiki an ba wasu ba ka ji labari kai ba ma kamar kaka ce ba ma ka kare zuwa ba haka aikin Allah ne Allah ne mai biya dama ba mutum ba kuma hadisi yana nuna mu cewa ashe wato wannan karin yana kasancewa ne da gwargwadon abinda shugaban musulmi ke gani ya dace ya kara ma musulmi din ne in ya dace ya raba ma kowa ya kara ma kowa sai ya kara ma kowa in kuma ya ga a wasu ya kamata a kara mutu sai ya kara musu a kyara sauran mutane wani ayyau da ya rawaito daga abdullahi da umar radiyallahu anhu qal Allah ya kara mashi yarda ya ce kunna nusibu mun kasance muna samu fi magazina a cikin yaƙe-yaƙen da muke tafiya muna samun al'asara zumuwa, wal'inaba kuma muna samun inabi, fanakuluhu sai mu ci inabin zumuwa kuma mu shata, wala narfa'uhu ba mu ɗauka mu tai da shi gida mu ashi, ko kuma ba mu ɗauka mu kai wurin shugaba mu gwada mai cewa muna so mu yi amfani da abu. Mana dai haka samu zumuwa? wani sai koma gefe shanya abin shi cikin ganima da aka samu ta kafiran da aka ci nasara a kansu an samu suna da ganima suna da zumuwa cikin koransu ko cikin gororinsu ko cikin waɗansu abubuwa sun adana ko kwanoninsu to wannan ya halitta ka bar shi cikin ganima kuma ya halitta ka yi amfani da kayanka to da baya daga cikin abubuwan da za su ɗauka hankalin mutane ko kuma inab inab shi ne rizan ta an samu mangwaro mangwaro ba lalacewa yake ba ko gwaba ko lemu waɗannan ba za a yi su ba saboda haka yace sai su ɗauka su ci abinsu mutum ya koma gehe ba tare da ya ɗauko ya dawo da ita madina ba ko ko ba tare da ya ɗauka ya gwada mu shugaba cewa ga inabi ba ga reza an samu ko kuma ga zumuwa an samu ya za mu yi da ita kawai zanna za su sanya abu su rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wali abi dauda riwayan abu dauda kuma yace falam yu'khad minhum minhu al-khums ba a daukan ɗaya daga cikin biyar daga wannan abin da muka samu na zumuwa ko inabi mana ba ya ci abin da ake rabawa yana daga cikin abubuwan da da galibin mu kowa dauka yake cin abin shi wa sahahu ibn ibana ibn ibana ya inganta hadisin ya hadisi ne ingantacce ina wannan hadisi yana nuna mana cewa ya halitta ga waɗanda suka yaki suka samu ganima tun kafin a raba su dauki abin da yake abinci ne abin da za a ci ya halitta ka dauka ka koma gehe ka ci abinka da da abin da zai gyara ma mutum rayuwa wanda bai kai kawo ba mutum yana iya cin shi gaba daya haka ma kaga wata ciyawa ta dabbobi sai ka dauka ka kaje ka ba dabbaka yadda za ka ci to ya halitta kuma ka daukan ma dabbaka ciyawa ko dissa ko wani abu na cikin ganima ne kana dauka ka ciyar da dabbaka tun ba a raba ba ko shugaba ya baka izini ko bai baka izini ba ya halitta kai saboda yana daga cikin abubuwan da ba wani abu bane muna ganewa ko haka ma aka rawaito daga ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a wani yaki da aka yi na samu wani wata salka ko wani kwano na ainihi kitse mai ne ga yanan mai kyawu na samu da aka yakin Khaibar sai na ce ba zan ba kowa wani abu cikin wannan kitsen da na samu ba launi ni zan rike abuna ya runguma mun shi haka yana murna ya waiwaya sai ga manzo Allah na kallon shi waiwaya da yake ga manzo Allah na kan shi manzo Allah na jin magana shi manzo Allah ya murmushi yace mai koyi ba yayi dariya mana ya baya mamaki amma bai ce me da ba manzo Allah yayi dariya dariya da ke nuna ya halitta wannan waɗannan hadisan duka suna nuna mana cewa ana kebance su daga hanin da aka yi na gululi yawwa gululin da aka hana cewa ba ya da kyawu duk wanda ya gululi sai ya zo da wannan abin ranar alkiyama ya shafi in ka ɗauki wani abu ne wanda wanda yake da mahimmanci da wanda ana iya rike shi kuma yana da daraja yana da kuɗi da yawa in ba haka ba to babu wani abu a cikin wannan wa abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu an karba hadisi daga abdullahi dan abi aufa Allah ya kara mashi yarda kala yace asabna ta'aman yawma khaybara mun samu abinci ranar da aka yi yakin khaybar fa kana rajulu sai mutum ya kasance yaji'u yana zuwa fa ya'khudhu minhu miqdara ma yakfi sai ya dauki abinda gwargwada abinda za ya isa shi cikin wannan abin sai ya iba ya koma gihe ci abin shi kuma yansarif sa'an ne ya tahi shi akhrajahu abu dawuda Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi wa sahahu Ibn al-Jarud Ibn al-Jarud ya ce hadisi ne ingantacce wal Hakim da Imam al-Hakim wannan hadisi shi ma ya tabbatar da abinda hadisin da ya gabata ya tabbatar da shi cewa abubuwan da basu kai suka kawo ba ya halitta ko da ba raba su ba ka dauka ka yi amfani da su muna ganewa ko haka ma makami takobi ko kibiya ko adda cikin kayan yaƙi dai waɗanda kafirai suke amfani da su haka ci galaba a kansu to ya halitta mutum ya ɗauka haka ma dabbobinsu ya halitta ka hau mun gane ko ya halitta ka hau dabba ko da ba raba ta ba ka je ka yi wata bukata nan wurin nan inda aka yi yaƙin in akwai wasu ma ba ida kashe su ba a je a yi fada da su haka ma makamin ka iya amfani da shi ko da ba a raba ba amma da zaran ka dawo sai ka maido cikin ganima wanda baya daga cikin abin da ake ɗauka ba tare da an raba ba haka ma idan kuna wurin kun ci nasara ba a raba ganima ba sanyi ya sabko sosai ba ku da kayan sanyi to kana ɗaukar bargo wanda za ka lulluba kanka da shi cikin dare tare da cewa da ka kare da gari ya waye game da cikin gari ba baka mallake shi ba wannan duk babu laifi a ciki mana da abin da ka bukata a ciki ka iya amfani da shi ko da baka mallake shi ba kana iya amfani da shi amma me ka dawo da shi bayan ka kara amfani da shi ba tare da ka mallake shi ba wa arwafi bin sabit radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga ruwafi da sabit Allah ya kara mashi yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل صلى الله عليه وسلم ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون ده كسance yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira fala yarkab dabbatan min fay'il muslimina kai ya yarda ya hau wani abin hawa na dukiyar musulmi wanda suka samu wurin yaki kan mutum yarda ya hau hatta idza a'jafaha a lokacin da ya walar da ita ya gaji yadda ita ta lalace raddaha sai ya maido ta fi cikin kayan ganima kan mutum ya haka nan wala yalbas sauban kuma kan mutum ya ɗauki kaya ya sa min fai'il muslimina daga dukiyar ganiman musulmi hatta idza akhlaqahu a lokacin da kayan suka tsuha raddahu sai maido kayan fi cikin ganiman musulmi kai ya haka akhrajahu abu dauda wa darimi abu dauda imam darimi suka rawaito shi wa rijaluhu la ba'sa kuma marwaita wannan hadisi babu laifi gare su wannan hadisi yana nuna mana kenan ya halitta ka hau dabba ta ganima ko da ba raba ba amma kashe ka dawo ba ka wahalar da ita ba haka ma ya halitta kaga wata riga mai kyawu ka sa ka sa saboda mi ba kayan ka sun lalace ka sa da zaran an je gida ka yadda ka bada ba wai ka mallaka ba ka boye sai ka ga gidan sawa ta tsuwa ta lalace sannan sai ka ci kai na mance shugaba wannan kayan ganima ne na dauka wata rana a wannan ba a yin haka nan amma ya halitta ka sa daga nan zuwa gida ko kuma nan hilin da kuke gabanin araba gabanin ku koma gida ya halitta ka sa amma ba haka ba in zaka mallaka ba a baka ba sai ta tsuwa ka maido to haramun ne ba ya da kyau wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada akwai tambayi da yawa akwai tsarar tambayi ne birano ya isa ai alma sun sun san juna ya santa to da suka gamu sai suka ji tsoro dama alman wata guda saura sai suka yi sanyi kawai suka ce aje a ɗarma arme sai aka ɗarma aka yi ya ce wai gudun don saboda ka a ce akwai ciki ya ce to bai cin an yi arman sun san juna aka yi arman sai ya gaba ta yi al'ada ta ba sai suka ta suka yi ta tas na abin ga likita din tas ɗin da aka yi ba ta da ciki ya ce to wannan suke tsoro da wai yaya arman
ya ce yana tambaya wanda za a aura ce ko kuma budurwar shi ce sai tsotsai ya shiga tsakanin su haka suka kusanci juna to gudun ka a ce an dauki lokaci ciki ya shiga sai suka yi maza aka yi magana aure aka yi aure bayan an yi auren shi kenan sai ya ga ba ta yi jinan al'ada ba sai ya ji tsoro ka a ce akwai ciki sai suka je likita suka diba aka diba masu cewa babu ciki to waya ya auren yake yayi aure yayi tunda Allah ya sa babu cikin da ya shiga shikenan yayi da ya shiga ne to da shikenan amma tunda an yi haka babu matsala na auren su yayi insha Allah yau wannan kuma ita ke cewa wata yakuwa ce gare su wadda ta ta rasu dama gabanin ta rasu ba miji iyayen da sun rasu kamar ta bar ƴan uwanta maza da mata da wanda suka uba guda da uwa guda haka daban-daban wasu ke tambaya yanzu wannan su ɗaya za a ba wannan abinta gadonta ya ne aka yi hawa mace ce ta rasu ba ta da miji ba ta da iyaye duk sun rasu kuma ba ta da ɗaya to sai zaman to yanzu ta bar ƴan uwa wanda suka uba da kuma ƴan uwa da suka uwa to shine mutanen ke tambaya ce su ɗaya za a ba wannan gadon nata
eh, mace ce ta mutu ba ta da uwa ba uba ba diya maza ba mata ba kakanni amma tana da yan uwa wanda suke uba daya da kuma wanda suke uwa daya ko ko uwa daya uba daya Eh, da ƴan uwa ɗaya da ƴan uba a wanda suka uba daban kuma da uwa daban.
to su kadai ne magadan Eh,
magadan da su kadai ne a yan uwa waɗanda suke uwa daya da kuma wanda suke uba daya su za a raba ma dukiya waɗannan asibai ne yan uba guda waɗannan za a ɗauki abin da aka ba su za a ba su a sudisi ɗaya daga cikin shidda za a ba su eh,
an aka ba su saura su kuma waɗannan sai a raba musu ma- Mada. Wannan kuma suke tambaya suka ce ɗan uwansu ne ya samu aiki banki amma shi kafinta ne. Zai je banki zai yi masu aikin gyaran kujerunsu da tablolinsu. Amma da wannan kuɗi na banki za a biya shi. to shine suke tsantsani suke ta tambaya wai su bar shi ya yi aikin koko a a kai aikin tun da ai shi ma ɗin banki ne ke aiki ko da yake ba kuɗi yake tambaya take taɓawa ba amma ga abin da yake masu gyara a nan zai zama kuma nan zai aiki a kowa.
ina tambaya wai dan uwansu ne aka kira ya aiki banki kafinta ne wasu gyare-gyare na aikin shi to ko ya halitta ya je ya aiki tunda aiki ne za a yi za a biya shi da kudin da kudin banki wanda kudi akwai kudi da ruwa a ciki to ko ya halitta ko ya halitta ba ha? to harkar banki ita komi nata komi nata ba mai kyau ba to da tsari ne na bature Tsa- tsari ne na neman kudin bature ba namu ba bakin su burmu mai irin namu suka fiya nan kaga babu kyau ko komi za a yi wurin da dai wannan kudin ne za a yi wadata ko aiki kai dai da wannan kudin za a sallama ka saboda kenan in san samu ne bai kamata mutum ya ba in kuna ya hana mutum sai ku hana shi na'am To, wannan kuma ta ce kuɗi gare ta yanzu tana da yan uwa ƙauye take so su ta ba su suna da bukata amma ta ce in sun fara hidda kayan gona sai su ba ta wannan kayan gonan da wannan daidai abin da ake sai da tiyoyin ta ce ba komi ta ba su
ba shi ne za ta basu eh bashi suke bukata na kuɗi suna da son kuɗin ta ce to za na baku amma in kun hidda kakakku sai ku bani da tiyoyin Ba matsala.
eh wasu mutane ne suka buƙaci wata mace da ba su bashi kan mutanen ƙauye ne na gaba haka ne eh kwarai
a ta ba su bashin kuɗi sai ta ce to ta ba su amma tana so an tashi biya a biya ta da abinci eh
mana kamar me kenan a ci ba daɗi kenan ko eh kwarai ba ya halitta ta san nawa ta ba su kuma su ma sun yarjejeniya ga abin da za su maido mata tiyoyin da za su maido mata ba matsala Eh, na'am. Hada. Wannan tambaya ta ƙarshe wanda yake cewa bai sani ba in sallar shi ta yi, ya yi sallah ta ta azhar tare da kayan da ba su da kyau don saboda yaron shi ɗan wata uku yake da hitsari ya taɓa kayan shi. To daga baya ce sai ne a fai ke bi zar a fai bayan awa biyu sai tuna kai ashe sallar azhar da ya yi ɗan shi ya taɓa shi da hitsari ya ce to yanzu me za a yi wannan sallah ta azhar da ya yi da wannan najasa.
ya ce ya yi sallah ne da najasan fitsarin dan shiga kayan shi ba tare da ya sani ba sai daga baya ya tuna to ana yi diba a ga yana yi nazari ya ga mai mai yawa ce najasa ko ya karanci idan ta zama to ya karanci to ba ta yin tasiri in kuma ta yi yawa yawan da har ya kai yana ganin sallar shi ba ta yi ba to tunda ya tuna yana da najasa yake nan sai ya sake sallar shi Masha Allah. Allah sa ka rahai. Shike. amma yana haɗa salloli wuri guda kamar masu suka sanu da haɗa azahar da la'asar sai ya su wuri guda amma kuma lokacin magaraba ya yi kuma sai haɗe magaraba da shayi shi ne suka ɗaga ne salloli
mutum ne ba balaguro yake ba amma dai sallah ta yi a zuwar sai ya gama ta da la'asar in magariba ta yi sai ya gama ta da ishaki kuma yana zanne gida To, sunna ce ba sunna ba. Sunna ce wani lokaci ka yi wani lokaci ka ba kullum za ka yi ta yi ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hada sallah wuri guda ba tare da ruwa ba, ba tare da iska ba duhu kawai haka. To kenan kai so guda kai koyi, manzo Allah ba yi yayi ta yi ba. Saboda haka akwai halaccin yi amma ba kullum ba. ko ba kullum ka hada azhar ka hada magriba gobe ma haka nan azhar asar magriba isha kullum annabi ba haka yi ba an rawaito ne yayi ya nuna halaccin yin kai wata rana kuma wata rana ka bari Allah ya samu dace na lokaci ya go kira
ana yake tambaya ke cewa ya mutum ne ke da mata guda hudu to kuma daga baya ya je faro ya an wasu mata su hudu ba tare da an sani ba to yanzu Allah ya mai wa'i to sauran mata na ƙarshe kudin wanda ya aura sai ko ta takarda ta shira ta cewa ga takarma takarda armanta to shi yake tambaya suna da gado da ƴaƴan su ko kuma su da gado
baki da gani
kamar mutum ne da mace hudu da mace hudu na sai je karo ta biyar ba a sani ba
ya aro wasu guda hudu ba sani ba Ab, ya karo wasu hudun daban kai ba ma ya je ya wani kewaye hudu kuma ga hudun da aka sani kuma ya je mace hudu ma wani wuri ba tare da an sani ba sai Allah ya mai cikawa sai waɗannan hudu na harko na kowace ta kawo takardarta ko na ƙarshe wace na ƙarshe hudu na ƙarshe ba suka kawo takardunsu na wurin da ya musu ba matan shi ba ne cikinsu ba mata ya kogu musulunci bai halatta ma mutum ya wuri sama ga mace hudu ba waɗancan na farko su ne matan shi su ne waɗanda ya tsaya daidai inda Allah ya ce ya tsaya saura kenan sun zo bayan haɗi saboda haka ba a maganar su tunda waɗannan ai da jahan sun su ne matan shi na farko kuma ga takarda yanan takarda ta tana nuna yaushe ya aure wannan yaushe ya aure wannan yaushe ya aure kenan duk bayan waɗannan ne ko ko suna da gado wasu da gado haɗiya to gado me za ba su ba ɗayan shi ba ne saboda ba ɗayan aure ba ne ɗan aure shi ake ba ake ba gado ba dan zina ba kamar zaman zina ne Allah ya kiyaye yana nan mutane na yi ba mutane da yawa za ka same su da mata biyar ko shida suna nan cikin mutane suna rayuwarsu ni wata mace ta zo ta ce mani ita ce ta biyar cikin matan mijinta ba ta sani ba ita ce ta biyar saboda haka ta kwashe kayanta ta ta ce ni ba wurin ka nake ba da ba ka gaya mana matar ka hudu ba ba ana ta samu mutane na nan da ta Allah ne kiyaye shi yasa zunuban mu sun yawa Allah ya yi mana na'am na mutum kan zaka kuma nan wanda yake yana da mahaifi wanda yake bai lafiya yana jiya shi to yana da kusan shekara tamanin a kan to mutum wanda ke da ibada to yanzu da an ce sallah asuba da ya tara shi ya sallah sai ci mishi bayi to shi kuma dan abin yana ba shi tsoro kwarai to shi ne ke tambaya ko yaya hukuncin
ya ce yana da mahaifi ya- ya tsuwa ya kai wajen shekara 80 da wani abu da shidda ko tamanin 80 shekara 80 da shi da kuma yana ji shi haka in sallah su ba ta yana cewa ya tashi ya sallah sai ce bai kuma abin na damun shi ya za yi ta kai ta haƙuri kai ta gaya mashi tana yiwa ba cikin hayyacin shi yake ba mutumin da ya kai wannan shekaru a ce sallah yana cewa ba ya kasan tana yiwa kan ya kwanci kwan ya kan in kan shi ya kwance to kaga ba ya da laifi wurin Allah in kuma da gangan yake sai ka ci gaba da hakuri ka bar shi da Allah subhanahu wataala kai ta mai addu'a Allah ya shirya Allah ya sa ma'ana da ya gangara inda dan yayi wannan abu ba abun mamaki bane saboda an koma ila ardalil umr an koma asfala safilin an kaskanta an wulakanta ba ma sai inda ake ba Allah ya kiyaye sai a yi ta hakuri a yi ta bashi na'am malam idan idan za a yi sujada kabli ko ba bi wace wace aiki karantawa a tahiya
me
amma da ya rubuta wace ake karanta Eh, na san cikin sujada ba yi
a cikin sujada kuma ba an san abin da ake karanta ba kaule da ba dai ba dai ba ne shi na san ga nake a kowane wancan a tambayar da bata hito karara ba shikenan ko sai sai ta karshe ga malam daga tuna rufi da ake sanyawa wanga idan mutum ya je ba da kuɗi aka ba aka samu shi miga idan ya ja waɗansu abubuwa na na shirme hanga ko na bata to shi ma mai rufin wai yana da kamar shi ko kuma bai kamar shi a baya wai dangance da wifi da ake sawa ana saida ma mutane idan mutum ya zo ya sayi ya je ya jawo abubuwa na sabon Allah shi mai wifin da ya saida ma yana da laifi ba da laifi ba da laifi saboda bai ce kai ba kuma da ma abu ne mai kai biyu a yi alheri a yi sharri da shi Da haka can kai ka sani shi ba abin da za a samu na'am Na'am. Kun ga ya tambaya eh, ma'anar suna jihana da tasnim da tasnim jihana suna da tasnim
gani
jihana eh jihana
yana tana tambaya ko yana tambayan ma'anar jihana ban san shi ba ban taba yin shi ba gaskiya amma tasnim kalma ce ta qur'ani wa mizajuhu min tasnim ainan yashrab wata korama ce wata wani tabki ne cikin aljanna sune tasnim wannan yayi amma jihana ban san ma'anar jihana ba yaka ce jahannama jihana gaskiya ban taba yin shi ba sunaye suna nan masu yawa su aisha su khadija su su fatima masu albarka su asiya su maryam ya ta kalkale kalkale ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واشهد ان a eh wanda sunan littafin nan na imamu dawin na na na na hadisi ba a samun shi ba a isa ba a samun amma wani ciki yana tambayar sunan littafin al-imam tahawi wanda na wani sunan mushkil al-athar Ah, ko sharhu mushkil al-athar idan mutum ya shiga cikin cikin google za a ba shi ana samun shi insha Allah sai dai ba ba littafi ne da zaka sauko ka karba kai karanta shi don babban littafi ne tsohon littafi ne yana bukatar ka zanna wurin malami ya koya maka shi kuma yawa ke gare shi kana yin shekara 20 baka sauke shi ba ya kai mu na kai ne in ka wuce 20 ba kai ne za ka ba ba ka wuce amma duk matasa ga suna sai su wuce 20 ha kai nan da biyar ma ai wata kila ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ne